أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا نسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata sha biyu da watan safar hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma shi ne daidai da sha tara da watan biyu miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan masallaci masallacin modibbo da ke kofar ƙaura a jihar katsina a wannan darasi namu na mako mako cikin littafi mai suna al-wasiyyatu kubra واللغة بدور مال من شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي من وفاة في سنة الهجرة في ذكر بأسرين ده وقال سنة بأسرين ده فقط wannan kuma shi ne majalisun mu na mana 36 ko wannan shi ne majalisun mu na talatin da shida inda muka tsaya a kan faɗar malam inda yake cewa wa auliya illahi allazina hum auliya rabbuh هم الذين آمنوا وكانوا يتقون فقد أخبر سبحانه أن أولياءه هم المؤمنون المتقون وقد بين المتقين في قوله تعالى ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموقون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وقال هنا مجمع akan cewa babu wani wanda ya kamata a kulla wato haɗuwar kai ko soyayyar juna akan soyayyar ta inda Allah da manzon ba Allah da manzansa su ne za su ɗaure su ɗinke al'umma kan su da ƙaunar su ka so Allah ka so mai san Allah ka so manzo sallallahu alaihi wa sallama ka so mai san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ya halatta ka kullar ka kullar soyayyar ka ko soyayyar ka akan san wani mutum inda Allah da manzansa za ka so dukkan bayan Allah na ƙwarai waɗanda suke san Allah da manzansa daga kowace irin jama'a suka fito daga kowane gari suke daga kowace kabila suke haka nan za ka ci dukkan wani wanda yake jin Allah da manzansa daga kowane gari ya fito kowace kabila kowane yare yake kowane mataki na ilimi yake ɗauke da to shi ne malam yake ci gaba da fayyace mana suwa ne ne masoya Allah ko kuma da wani yaran suwa ne ne waliyan Allah yace wa awliya illahi kun awliya waliyan Allah su ne majikantarsa su ne waɗanda suke jikintar ka da soyayya da biyayya shi kuma ya jikince su da taimako da goyon baya waɗannan su ne waliyan su so su shi ma ya so su yi imani da shi ya taimaka musu ya ba su nasara ya sallama su a duniya da labar waɗannan su ne waliyai shi ne wa auliya illa allazi na hum auliya ilu waliyan Allah wanda su ne majikuntansa kuma da zira amini da kare su ko su ne waɗannan da suka yi imani suke tsoron Allah wato kusan su waliyan Allah ba wasu kusan su bane da suke a tsaye su yanzu da tsarara da Allah na ɗaukakin sarki ya fito ya faɗe su ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suke masu imani su ne waɗanda suke masu tsaka waliyu dole ya zama yana riƙe da alƙur'ani da hadisi idan ba ya riƙe da alƙur'ani da hadisi ba waliyu ba ko da an gan shi yana tashi a sama kamar tsuntsu ko da an gan shi yana tafiya a kan ruwa wannan ba waliyu ba waliyu shi ne wanda yake riƙe da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saka duk mumini ne tsoron Allah wani kuma iyaka wani sakar nan da zama hawa hawa kamar da muka sani a asirar da ta ahalin sunna al'imani ne ta fada imani yana fifita wato wani yana son wani abu imanin sai da abubakar ba daidai yake da imanin da ra'ayin ba babu sakka a cikin bayan Allah in ka da annabawa da manzanni babu wanda ya kai sai da abubakar imani sannan ne biyu maka sai na umar sannan usman sannan ali haka nan za ta ci gaba da jere ta habbar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fifiko a cikin imani yana ba gwargwadon imanin ta da tsoron Allah ta gwargwadon matsayin wani saka da Allah ta wani saka ba ta da alaƙa da ta samu wata karama ta wani abin da ya saba al'ada kamar yadda wasu ke tsammani wata a tsammanin su in an ce wa ibi ne kai da sai ta ɗaga hannu a rani ta yi addu'a ya fita kuma ya fita ne wani an da alaƙa da wannan ko a ganta tana tana ainihin su dawo ta tana ci balbal a ta su da ta fita lafiya wannan ne zai tabbatar maka da wani wannan ba ba shi ne ni zani ma'auni da ake auna mutum a gane wani ne ko ba wani ne akan iya a samu waɗanda suke dajjalu da mu suke dubaye suna aiki irin aikin matsafa za ka suna nuna maka abubuwa waɗanda suke sun yi ta hankalinka sun saba abin da ka saba gani amma kuma manya-manyan dubaye kamar yadda mai sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin su dubaye da zan gaba ɗaya النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلينا بينا زيتي وسما تيريا كما تؤجر زيتي وقفا تفتو لإن كما بطل الواقفي زي زي ده يسان تبع الجنة wanda ya masa biyayya ya ce ya yi imani da shi ki shiga aljanna wannan aljanna ita ce wuta jahannama ta ubangiji idan mutum kuma yake da imani shi zai ce shiga wuta wannan wuta ita ce aljanna da Allah ya samu da wannan zai zo a zo maka da mutum ya sa a tsaga su biyu kamar da ke tsaga ta fato a raba su ɓangare biyu ɓangare sai na ɗaya nan da ya faɗi ne sai ya faɗi ne ke faɗi mutumin kuma ya koma ya haɗe ya biyu ke su amma duk da haka biyu ne ko kaga wani saka inda kamar ake gane wani da kamar ake gane wani kaga ba bijan ba ƙaramin wani to kaga duk wanda ya fara gaskata irin waɗannan duk wanda ya ɗauki wa littafa shi ne wannan to abin tsoro ne ranar da bigar zai da yana da wasu ina ita abu ne bi to ga babban soji to ma zan da yadda Allah da ilmi yanin nan haka yake allazi na amani da kanu a da dukkan mulmi ne ta kawa yana da nasibi a cikin wannan ayat وكل ابن تيميه في فقد اخبر سبحانه ان اولياءه هم المؤمنون المتقون الله يا باب العباد فابن تيميه في فقد اخبر سبحانه ان اولياءه هم المؤمنون المتقون الله يا باب العباد سوى وليات كل المؤمنين سوى الله فقد بين المتقين في قوله تعالى كما ان يا بين سوى ما تسوى الله سوى ما تسوى انت فان يكفي ليس الدنيا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب da wai alkhairi ko biyayya shi ne ku fuskantar da fuskokinku gama da fuskantar da su yamma ba ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أدلة اشتراع الخير شنو ينبغي الإيمان بالله سبحان الله والملائكة والإيمان بالملائكة والنبيين والإيمان بالنبوة وآتى المال على حبه ذوي القربى يبعد دوكيا جمك سنتنسى tare da yana so yana son dukiyar wani ya sama ya ba da dukiyar ta sadaka ga marayu tare da yana so wani mataki da ya ba wa miskinai na bukata dukiyar ta sadaka tare da cewa yana so wanda sabili ya ba wa matafiyin da guzurin sa ya rike masa ya ba shi taimako tare da yana son dukiyar wasa'ilina ya ba wa masu tambaya masu roƙo ba na roƙa ba masu bukata su roƙe ka saboda bukata wa sirri sabi ya ɗanta bayi ko ya ɗanta waɗanda suke kamamuri da tattun yaki a gurin abokan gaba ya ɗanta su da dukiyarsa ko ya ɗanta bayi daga hannun waɗanda suke da su ya koye su ya ɗanta su wa akana salata ya tsayar da sallah wa atar zakata ya ba da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu shine waɗanda suke suka alkawarwar su ko yarjejeniyar da aka yi da su wasabiri da kun da asari su ne waɗanda suke da haƙuri lokacin tsanani wadda ra'i lokacin yaƙi wadda ra'i da lokacin cututtuka da bala'i wa hinan ba da lokacin da yaƙi ya rikici ne tsakanin musulmi da kafirai su ne waɗanda suke haƙuri su jure ba sa ja da baya ba sa nuna raki ula'ika hum da ula'ika alladhina sadaqu waɗannan su ne suka yi gaskiya a cikin da'awarsu ta imani wa ula'ika humul muttaquna waɗannan su ne suka kuma tsoron Allah kaga Allah ya bayyana ko ne ne tsoron Allah a cikin tsoron Allah shi ne ka aikata abin da Allah yake so na wajibi ka bar abin da Allah ya hana na haram idan ka haka ka zama mai tsoron Allah a ce ga wani baya aikata wajibi yana aikata haram kuma wajibi kaga ba zai yi ba والتقوى هي فعل ما امر الله به وان الله فينا ايكف اظن الله ايكف يا يوم الدين وترك ما نهى الله عنه بدل اظن الله عنه اذا اكف لنا اي تعليق الى الله وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال اولياء الله وما صاروا به اولياء ففي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة فما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبصر بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يكتب وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قد نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين إحداهما التقرب إليه بالفرائض والثانية هي التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. in kuma kana so ka zama cikin waliyan Allah ga abin da za ka yi ka zama wali shi ne yake wa kad akbara annabi sallallahu alaihi wa sallam an hali awliya illa yanzu Allah ya ba da labarin halin da waliyai suke ciki wa la taru bihi awliya manzo Allah ya ba da labarin mai suka yi har suka zama waliyan Allah da fi sahihul bukhari ya zo cikin littafin bukhari ingantaccen littafin sa an abu hurairata daga abu hurairata Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تبارك وتعالى الله wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka yana cewa man hada li waliyan wanda duk yayi gaba da waliyi na faqad baraza ni bil muharaba ya fito ya yi da ni ya fito fito na fito da ni وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه باب ولا ابن دبايا زي كسنتين بسيط kamar aiwatar da abin da na farlanta masa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu baya na ba zai wuce yana kusanta ta da nafil fili ba har sai na so shi sai da ahbabtuhu idan har na so shi kun ki san abin da yasma'u bihi sai in zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yusiru bihi da ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yasifu biha da hannunsa wanda yake danta da shi ko da ita wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafarta wacce yake tafiya da ita fa bi yasma da ni yake ji wa bi yasiru da ni yake gani wa bi yasitu da ni yake danta wa bi yamshi da ni yake tafiya wala in sa'alani la utiyannahu lalle tabbata hakika har idan ya bani to zan ba shi الخير لأعطينه بل زن ذاك أبن يروقا ولئن ادعى من لأعيذنه بل تبتها كيكا هل إذن يعني مقل ما زن ينقل فيه وما ترددت عن شيء أنا قائله بل يسيكاه أكان ولا أبن دمك مين أي تفاكبني ترددي أن قد نفسي عبدي المؤمن سيكاهونا وجن تركولينا إلى داوانا مؤمن يكره الموت yana cin mutuwa wa akrahu musa'atahu ina cin munana mata wala budda lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a wannan hadisi ya faɗi yanayi da hali da bawa zai zama a cikin sa har ya zama waliyin Allah da farko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa yana cewa man hada li waliyan wanda duk yayin yayi gaba da masoyi na majin tuna da kaddara da nibin muharaba to yayi fito na fito da ni wanda duk zai yi kiyayya da masoyin Allah to kamar yana kiyayya ne da Allah wanda zai yi faɗa da masoyin Allah kamar yana faɗa ne da Allah Allah maɗaukakin sarki yana son wannan baya ya kuma kusanto shi gare shi to duk wanda ya taɓa shi Allah ya taɓa wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli ada'i ma taraktu alayhi Allah yake babu abin da baya na zai kusance ni da shi kamar abin da na farlanta maka wato farkon abin da yake kanka idan har kana so ka zama cikin waliyan Allah ka ka cika ayyukan da Allah ya farlanta maka kada ka bar wani abin da yake farin da kashi ka zama mai aikata shi kallolinka ba ka kake ba ka wasa kana yin su a kan kari sannan kuma kana yin su da rukunan su kamar yadda shari'a ta gudu haka nan idan lokacin azumi ya zo ya zama na kayi azumi kamar yadda musulmi suke azumi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta haka nan in Allah ya hore maka dukiya da za ka fitar da zakka ya zama kana fitarwa haka nan in Allah maɗaukakin sarki ya ba ta ainihin da ba ta hadda za ta iya zuwa haji ta je ta sauke wannan karin sannan uwa uba ya zama na aƙidar ta aƙida ce mai kyau mai nagarta mai tsafta babu shirka a cikin ta babu gane Allah ba ɗauki sarki da wani abu to babu abin da Allah ya fi so kamar ya ga bayansa yana aiwatar da farin wani shi ne mataki na farko da za ka zama cikin sahun waliyan Allah zama da ba ka tafi da abin da Allah ya farlanta maka idan ka yi haka to ka yi abin da Allah ya fito sannan mataki na biyu Allah maɗaukakin sarki ce wala ya zale abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu baya na da zai wuce ba yana kusanta ta da nafil fili har sai na fi mataki na biyu bayan farilla ya zama ne yana kusantar Allah da aiwatar da mafi fili mafi fili na sallah mafi fili a cikin sadaka da dukkan abubuwan da suke na farilla ne kuma akwai nafilar su ya zama ne yana aiwatar idan yana haka to ya samu wani mataki ɗoriya a kan matakin sa na farko ya ƙara sama kenan wanda ya tsaya a kan farilla da barin haram wanda yana cikin wani mataki na walittaka wanda ya tsora a kan aikata farilla ya tsora a kan wannan da aikata ma tulfulu da aikata abin da ake cewa mustahabbi to wannan ya ƙara yin sama ya ƙara wancan a matakin sa na walittaka to idan ya kasance yana yawan salatul fulu da kusantar Allah da abubuwan da suke ba na wajibi ba to har zai kai matakin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a nan fa idza ahbabtuhu idan har na so shi kun ki san abin da ya yasma'u bihi sai in zama jinsa wanda yake ji da shi malamai suka yi bayanin abin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake ruwaito mana daga ubangiji cikin wannan hadisi wato kamar yadda ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam da kuma sharhin sa na bukhari da suna fathul bari yake gaya mana cewa kamar tala al-qalbu bi ta'zimillahi ta'ala duk sanda zuciyar bawa tattaka da jinin girman ubangiji ta'ala ma'a zalika min alqalbi ma'a zalika min alqalbi kulla ma siyahu in girman Allah ya cika zuciya to sai ya shafe dukkan wani abin da ba Allah ba daga wannan zuciya walam yabqa lil abdi shay'un min nafsihi wa hawa har baya ya zama baya tattare da wani abu na kan ransa a cikin zuciyarsa komai zai furta zai furta shi yadda Allah ya ce komai zai ɗauka zai ɗau wanda Allah ya ce komai zai bayar zai bayar yadda Allah ya ce in yau tafi zai je inda Allah ya ce wato gaba ɗaya motsinsa ka kika ɗinsa gaba ɗaya sai ya zama yadda Allah ya ce yake wala iradatin illa bima yuriduhu minhu baya zai zama a yayin da girman ubangiji ya cika masa zuciya sai ya zama ba shi da wata irada ba shi da wani kafaɗi na shi na kanta baya nufin wani abu a karan kanka sai abin da Allah yake nufin kare sai ya zama sabila izin la yantiqu al-abdu illa bi dhikrihi duk sanda baya zai buɗe baki ambatan Allah ne zai fito daga baki ko ne ne ya baki sai ka daina haɗa su lafiya sun harkar kasuwanci yake sai ka ga Allah ba zai yadda abin da zai saba Allah abin sa a cikin wannan abu ba kasuwancin da yake saɓan Allah na kai kasuwancin da yake na shiga hali sai ga yana ɗaura suna a cikin kowane hali yake ba zai manta da Allah ba hali na jin daɗi ko hali na natsuwa ko hali na wahala kai ko da a tsakiyar tsoron yaƙi yake ba zai manta da Allah ba ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladina kafaru fasbutu wazkurullaha kathiran idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun idan kun gabu da waɗanda kuke suke kafira a fagen daga a filin gumurzu to ku tsaya kan kuma ku tuna Allah wato ko da kuna cikin tsakiyar filin da ake ainihin arkabu da Allah to kada wannan yaƙi ya sa ku manta Allah wani lokaci masoya Allah ba ma ka ƙara sunan su lokacin da suke wahala a lokacin wannan wahala ba ta hana bakin su ambatan Allah yake wala ya taharraku illa bi amrihi baya motsi baya kai kawo sai da umarnin Allah fa inna taqa nataqa billahi in ya buɗe baki zai yi magana to zai yi ne dan Allah wa in sami asari a bihi in zai ji zai ji ne da da ubangiji da sunan ubangijin sa zai ji abin da ubangijin sa yake so wa in nazara nazara bihi haka nan in zai kallo da zai kalli abin da Allah ba ya son ya kalla ba zai kalla abin da Allah ya ce da in ba kasa haka na in zai jinka zai saba zai karba zai rika to zai yi yadda Allah ya ce fa hada huwa al-murad bi qawli ibn rajab yace wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga Allah Allah ya ta kunti sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi biha wa rijlahu allati wa yadahu allati yaqtu biha wa rijlahu allati yamshi biha ila akhirih har ya tsaya hadisi wannan shi ne abin da manzo Allah ke yi ibn rajab yake wa man ashara ila ghairi hadha fa inna ma yusiru ila al-ilhad wanda duk zai ce zai faɗi wata ma'ana ya jingina wannan hadisi ko ya kankare wata ma'ana da karkashin wannan hadisi to kawai yana kawo abin da ke kankara ne kai ta hanya ne kangarewa ne yana isara ne zuwa ga ululi yana isara zuwa ga istihadi hululi da ijtihadi kuma shirka ne kafirci ne zandaka ne mutum ya ce wani yana iya sauka cikin wani Allah na iya sauka cikin sa ko wani da wani suna iya zama wato wani na iya Allah na iya haɗewa da wani ya zama shi na Allah wannan kafirci ne shirka ne da Allah zandaka da kafirci ne da ya kuma wato kafircin wasu kafiran babu wani mahalicci wanda Allah ya halicce shi a sama ko a ƙasa wanda ake gani ko wanda ba a gani da zai iya zama Allah babu المخلوق لا يكون خالقا ابدا abinda aka halitta ba zai zama shi ne mahalittin ba a yadda za Allah ya haɗe da wani ila ya zaɓi ya zama Allah to akwai waɗanda suke cewa komai ta gani Allah ne ashabu wa'datul wujud da ake ce musu ɗan wa'datul wujud ya ce komai ta gani Allah ne komai ta faɗa Allah ne abin da za a ce ka zo a ba ka tarbiya ya akwai wasu hudu da za a ba kai kai kai kai kai kai kai ba gare ba gara ba rana ana jarraba ka kullum a zo a tambaye ka shehin da ya ba ka wannan wurbi ya ce ni wa ne in ka ce kai shehu ne sai ce da sauran ka sai kulle ba kofa ka je ka ci gaba sai ka ji wahala ya ce ni wa ne ne ka ce kai Allah ya taɓa wani teburi ya taɓa kujera ko ne ya taɓa ka ce Allah sai ka ci jarabawa ta yi wusuli to daga wannan ka fita daga cikin ajin gama gari ta zama cikin ɗan ajin ta da shigar kalla ta zama wali na musamman to a kan ɗanka a yadda suke faɗa bayan ta yi wannan wusuli ma'ana ta kai na gari cikewa a abin da suke kira tauhidin khassa tauhidi na musamman a ji kuma ka gangare a taɓa wani abu ka ce ba Allah ba akwai wani wanda ya nuna ga wani ya ba wani ɗansa ya sa ɗansa ya yi tarbiyya daga ba ɗin ba su ya gane sunna suna zaune da uban uban ya nuna masa hoton keji ya ce yayi wannan ɗan ya ce ai bawa ne daga cikin bayan Allah wallahi sai kace da kuka ɗan ya ce ga mana ya ce wallahi sai kana kuka ya ɗansa ya lalata ya ce bawa ne daga cikin bayan Allah ba ta ba ta zaki ce ba ta abdul min ibadillah ta bawa ne daga cikin bayan Allah sai ka mace ta bacci ba to Allah ya ka mata ya ya ya ya yi tarbiya ya yi musuli amma kuma ya gangare ya faɗo cikin cikin ajin da magani to bai san cewa yanzu da yaron ya yi musuli ba to shi ne ibnu rajab alhamdulillah a wannan littafin ba su yake cewa dukkan wani ya zai wannan hadisin ya ba shi wata ma'ana ba wannan da ya bayani ba to abin da yake so ya nuna wa mutanen ilhadi kan gare wa ubangiji abin da yake so ya nuna wa mutanen ittihadi da hululi yace wallahu wa rasuluhu bari'an min ko wanda zai kawo wannan aqida ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah haka ibn rajab ya faɗa sama da shekara ɗari bakwai baya ba shi da Allah ba shi da nan ba don saboda akwai waɗanda suke suke faɗar wannan aƙida ɗin cewa komai ta gani Allah to yana da gaske abin da suke riƙewa wannan hadisi ibn hajar al-asqalani mai littafin bulugul maram ta koma cikin fakkul bari da ya kawo wannan hadisi yayi sharhinsa a cikin sharhin ko yake cewa وحمله بعض أهل الغيب على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم عبادة الظاهرة الباطنة حتى يشكو من القدرات أنه يسير في معنى الحق yake wasu daga cikin karkatattu zamanni suna iya cewa suna ɗaukar wannan hadisi suna ba shi ma'ana wannan magana ibnu hajar ce ba wai magana ta ba ibn hajar yake wasu daga cikin zamanmu suna ɗaukar wannan hadisi su ba yake wata ma'ana su ce baya idan ya rubuci ibada ta zahiri da ta batini har ya zamana ya wanku kalkal daga dukkan wani da ki yake to zai zama kamar Allah yake wasu karkatattu haka suke ɗaukar wannan hadisi yake sahara Allah an dalika Allah ya ɗaukaka daga wannan yake wa annahu yasma an nafsihi jumlatan suka ce wai mutum sai ya narke gaba ɗaya shi babu shi da zarar ya yi wannan ya lalace ibada ta zahiri da baɗini to yana narkewa ne ya zama shi babu shi حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه har ya kai wani lokaci da zai canza cewa in zikiri yake to Allah ne yake yi idan tauhidi ne da ta kada ita Allah yake yana la ilaha illallah to ba shi ne yake da Allah ne yake idan so ne to Allah ne yake kan kai wato in ya so Allah kansa ya so wato gaba ɗaya zama shi babu shi sun ce wannan daman in kana cewa la ilaha illa illa huwa to yanzu ka fara tatta abin da ta tafa ya ce ku ce ku daga ya ce ku tsaya in ka ce la ilaha illallah ko la ilaha illallah ko ka fara ta tafa da ka ce ko ina da sunna to in ka dan dago ka fara tafiya har kana dan gudu to shine za ka ce la ilaha illa anta to ka fara ganin Allah din to in kuma ka alika ka alila ka narke sosai sai ka ce la ilaha illa ana to suka ce wannan shine tauhidu tauhidu kawai tauhidu na musamman sannan bayan wannan a shi wannan tauhidu na musamman ba a san ana yaƙa shi a gaban gobayen mutane ba a ce sirri ne suna cewa wannan sirri ba a faɗarsa mu yanzu nan su muke da muke faɗa sai sa ake cewa muna gani ba sai da abin da muka faɗa wanda babu shi ba wallahi duk abin da muka faɗa inda sai mu ɗauko muna karantawa ba tare da ma mun yi ta'aliki ba wato abin da mai wani lokaci mutum ne zai zauna da bisa littafi da hannu a sa hotonka a baya don ma kada ka kasance wani mai baki ba da hotonka ya kai kasuwa a sayar ka je kasuwa a gurin su masu abin ka miƙa kuɗin da a baka ka zo ka karanta ta ce kaga ji abin abin da dole kai ne shi ya rubuta zagin kansa da kansa ke ni ban faɗi wani abu da kaɗa na abin da ya faɗa bambanci na da shi wancan da ya karanta ya yarda ni kawai za ki ban yarda ba yanzu ban ka faɗa abin ban yarda ba kuka ce na ban kuma ba ba shi ne ba shi ba wato inda kai ya yayi ba a in ka ga mutum yana irin wannan lokaci yana yana kawo irin wannan hujjoji ba da abin da zai amma mu da za a kira wani a zage mu din ba na ba sa ji muna rashi ba wanda muka kai tsara cewa wani an sa karatu ko yana zage mu dan muna da abin da zamu faɗa Allah ya ce zai yi kiran sunayen mu yana tsira mana a cikin kamar da ana yi din ba za a yi ba mala abubakar bin wani zafi ne da ya ba ta har ya wala har ya bar duniya wani ya ce ga shi ya mutu amma har yanzu ko kurwar ta bin mutu ce ba wai kuma mai kurwar gune kurwar bai san dan mai ne za ka ɗauki wannan a matsayin zafi ba ai za ka kira mutum ka aikanta baban ka ko baban ka ka faɗa masa illa ka ce kaza shi da ake aka sani ba amma dan ka ce abu kaza bai yarda da shi ba abu kaza ba gaskiya ba ne abu kaza ba hujja wannan alƙur'ani da ake faɗa game da waɗanda suke suka faɗa masa sai ka ce alƙur'ani su ke da gaji ya alƙur'ani ba ya lalata aƙidar kafirai ya lalata aƙidar yahudu da nasara duk da alƙur'ani ya lalata aƙidar su ba to za ka ce alƙur'ani yana gaji mutane ko shi wancan ya ce da zai zai ce abin da ta alƙur'ani a gidan rediyo saboda yana zagin ne wani duk mai hankali ya san da man haka rayuwar ta ce kai da abin da kai da shi da abin da zai ce kai da kai da ma ba zai da ba ta kai da wani ba ta kamar kasuwa ce kai da ta mutum ta kai da ita ne ta ta kina ta ta ta wanda wanda yake bukata ya duba zai ce maka ya ko kai da wani abin da ke ai duk wanda ya fahimci ahlus sunna ya san babu mai kan zaman lafiya a ahlus sunna shi ya ce kowa ya yi bayanin hajjarsa da baki kada kowa ka da fara zai ka tabbata abin an ba muna tare da kiristoci ba abin da kiristoci suke faɗa min yadda kada ya kada su ce isa ɗan Allah ne su ce ɗan uku ne su ce maryam su ce kaza su ce kaza mu a gurin mu duk ɗaya suke a musu kuma alqur'ani ne ke ce da ƙarya ta da kafin ta yanzu ke nan sai kirista ta rubuta shi gaban ƙasa ya fita su ce a dole sa wa abin musulmi suna kafin ta suna ƙarya ta suna zagi ne ana ba su wannan ba saboda don ya hankali ya san ba da haka abin yake to amma idan mutum ya rasa abin da zai ci sai ya kace da shi a kana ƙarya kaga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana wa'azi ta ba wanda yake wa'azi cewa yake waɗannan abubuwan da suke mai bawa ba sa an fara da ba sa cutarwa ba za su fitantar da su ga Allah ku daina bai ta musu ku bai kawo Allah su kaɗai me suka yi bayaniya suka yi suka zo suka samu abubuwa da suka ce ta hana yaron nan ɗan ɗan ko yana zagin mu ba su suka ce ba annabi ya taɓa buɗe baki ya zage su ta suka yana zagin iyaye ba ga abin da ake faɗa ba zai ce shi yana zagin ka ba sai ya ɗaga abin sama ya ce yana zagin iyayen mu sun yi mutu ba zai wannan ba zai yi abin da zaka ce za ki yau ba za a ce irin abin da jaridun aka danna ɗin suke yi na cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi a gane wani mutum da hoton ban a ce wai manzo Allah ne ga kuma zai gaskin bayan wannan da kuma gani zai fasa ban su mutu dan ta'adda ta ga wannan zaki zaki amma dan abin da kirista zai faɗa shi da ta kawai ta ne kace ya zaki ta sai kace ya yana ya da karma sai kuma ka fito ka bi hanyar da ya kamata ka wajen gyara haka ake yi saboda haka idan abin da muke faɗa ba daidai muke faɗa ba ko sharri muke ko ƙarya ce muke faɗa muna cewa ana faɗa a sai a ga karanta ba ko ka mu ne ba ba gane ba sai a ce ai ko ba ku gane ba ne ba ku ga ku ga ku ga ai da muka ce wani ya iya zama Allah kuma ga abin da muke yi ko ba ku ce wani hankali ko sai saurara ba amma yana rubuta kafin a kai wa gwamna a kai wa shugaban kasa a daina sa karatun su a daina yawan karatu kan ne ne kasar da duk da suke haka dukkan society da yake haka society ne da ba zai ci gaba ba zai ci gaba ba kuma alama ce ta cewa zalunci ya yi kanta a cikin society don inda ilimi kana tsayawa ka saurari wanda yake faɗa maka don ka ji da yake faɗa sai kuma ka san me za ka faɗa idan ka ne neman gaskiya ne kai wani abin da yake faɗa in kuma kai wanda kake ganin abin da kake kai gaskiya ne sai kuma ka samu abin da za ka kana kanka amma kace a hada shi magana Allah ba bai ce a hada yahudu da nasara magana ne Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da kun hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk mutumin da kace ya kawo hujjarsa ka yi magana ko ba ka yadda ba Allah ce ku kawo ka za a musu ku kawo hujjar ku in gaskiya kuke a ce ka ga an ba wa yahudu ba su ce ga hujjar to in har za a ba wa yahudu ba ba wa faɗi hujjar ka a ba ka nasara ba ba dan ne kai da kake sallah ba za ka ba ka hujjar ka a ce kai hujjar ka ba abin da ban da su ba ita wannan rashin adalci to shi ne ibnu hajar al-asqalani yake faɗin cewa wasu daga cikin karkatattu suna ɗaukar wannan hadisi su bashi ma'anar cewa bawa idan ya rubuci ibada ta zahiri da batini har ya zama da zuciyarsa babu ƙazanta babu da shi to shi ma zai zama su ma'anar haƙƙi yana da ma'ana ta ubangiji ta'ala Allah an zalika yake Allah ya ɗaukaka gaba da haka wa annahu yasma an nafsihi jumlatan suke cewa bawa yana iya karewa ya narke ya zama babu shi gaba ɗaya حتى يشهد ان الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه هذا اكيد زمن ثم الاسلام في هذا الشيء الحلاج في ابن عربي اني تكرم تبايع بايع ابو بكر في كتب an daɗe ana faɗa to shi kenan suna da ciki duk za mu san da aka samu irin wata aƙida ɗin dole ne a yi a babin su dole ne masu gaskiya su faɗa abin da Allah ya ɗora musu na faɗar gaskiya saboda haka ibn hajar yana wannan magana ibn hajar yanzu ya rasu su kan hijira tana ɗari takwas da hamsin da ɗari takwas da hamsin da yanzu yana dubu ɗaya da ɗari huɗu ba to amma mun karanta magana sai kuka lafiya ce su yi zagi ya yi zaga kan da ba yake magana da a hijira inda su ta zagi su gaba kan da su yake magana mun ya riga yake wa Allah ya riga asbab wa rusul tasiru adaman sirfan fi shuhudi idan ya kai ya ya halarci wannan matsayi to da abin da muke gani na asbab da abin da muke gani na halittu da za ka gani ka faɗa ka ji to za ka zama babu to fa innahu fa innan fi'lan fil kharij ko da ko a fili ga kaman kaman kana gani to a gani ka fi babu wa ala yake kullu bi gaba daya zama babu wala mutamassaka fihi bil ittihadiyya ibn hajar yace wannan hadisi ma cewa wani da wani ko Allah yana haɗewa da wasu ko da wani wani abu ɗaya ko wani fa'ilina bil wahdatin mutlaqa ko wanda suke cewa abu duk abin da ka gani kawai abu ɗaya ne shi ne Allah yake ba su da abin da za su rike a cikin wannan hadisi ba su da wata hujja a cikin wannan hadisi to domin hadisin shi da kansa yake nuna akwai Allah akwai bawa a cikin hadisi ko da ba su nan ta ƙarara wa ma ta karraba ilayya abdi ba za su akwai bawa akwai kuma wanda yake Allah ko sannan a ƙarshen hadisi ki wani in ta'alani idan ya roƙe ni kaga akwai shi akwai Allah shi ba na ga ɗaya haka ne wani in istahada ni idan ya nemi tsari ba kaga akwai Allah akwai shi kuma ko yake fa inna hu kaffani min rabbi alayhi inda hadar yake kaga wannan magana kamar fitowa kalalati wajen yi masa rabbi haka nan ibnu tabiya a wajen cikin fatawar sa yake cewa wannan hadisi waɗanda suke da'awar wahdatul wujud suna kankanye maka yake alhali shi kansa hadisin hujja ne a kansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hadani waliya wato Allah san Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce man hadani waliya fa kan tara da mutum da tara da to kaga anan sai Allah ya tabbatar akwai shi sannan kuma akwai ne kan shi sannan kuma akwai ne kin mace ne sai suka zama na ya ce kuma da ta a cikin daga farkon hadisin tana nuna ba ba ba a duba abubuwa gaba ɗaya ake da Allah ai man adalu wa niyya fa kada mun ku yin haraba aka tabbatar da akwai Allah din sannan da waliyin ka na kai ko sannan da mutum da kai ba kuma wani ba to inda ba hujjar kirista da uku uku da da uku sannan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki a cikin hadisi yake wa ma taqarraba abdi bi mithli ma taraktu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu kamar abin da na farmanta masa ba wa la yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na da zai gudu yana kusanta ta da nafila da ake ba sai ya tabbatar akwai bawa wanda yake kusantar ne akai bawa mai yin aikin farilla ko mai yin aikin nafila yana kusantar Allah kaga ake ba da kuma ko baya akwai kuma wanda yake bauta masa to kuma su waɗannan a gurin su da mai yin nafil filin da wanda baya nafil filin kowa da kowa na ai duba su ce Allah sai a duka haka yake ko kuma haka ne ko da aka taɓa kai su ce Allah sai Allah saboda mugiyar wannan mugiyar akida ko lokaci da wani malami ya tsara ɗalibansa suna da wannan akida din yana so ya hana su bayyana akida cikin jama'a dan kun a ka'ida ko ya ba ta maka sannan su suke faɗa inda duk suka shigo to sai aka kira musu wani babban malami a kan ne za su nan su shigo ne wannan duk waɗanda cikin waɗanda suka tuba ne suke gaya mana aka kira su aka ce su dole to suka ce suna jiran a fito ƙarara a ce su bari su kuma su ce to ba su kuka koya mana ba su sai ne da aka kira ina jin ya dubi ka farrasa fihi ya tsaya ya dubi yanayin su cewa ba ta za su ba su haɗin kai ba to ko sai ka maka ne yana ta ba wuriya kan da yake to in mutum zai yi amal ya yi amal inda ba a nan daga yake tun daga nan shi ne ba na zan yake tun daga nan na fara kyamar a to da na amal ne ya fi da kake amal amal amal ya tsanan ka to waye zai zai lafi amal ya ce su ne masu lafi amal to to tun daga nan na abin yake ya fita daga nan yanzu yana nan da su ake ake gabar ne sun to wannan shi ne ba a ana ganewa din ana dawowa ana ana ana tafiya sunna shi ne ba a kai a rana magana wani an gaji wani ko an ɓace wani ana zagin kowa da mu yadda kuma wani ya zagi ba a ce ko wunki ta kaza ba ba za ka zagi mutum yanzu ya koka da nama da kafi a jikinsa to yin mutum ya ce kaga ko ba ta wannan cewa to kowa da kowa da mai lafi gurin da wanda ba ba na sun duk ko kuke Allah ne kuma wannan hadisin abubuwa ya faɗa wa kuntu san ayyul ladhi yasma'u bihi wa basara alladhi yusiru bihi wa yadahu allati yabsutu bihi wa rijluhu allati yamshi biha abubuwa ne guda hudu hadisin ya yi da su ko suna suna tsaya kan wannan hudun duk da ba ɗaya mutumin suke shafi Allah da kunyarsa da da kansa da kafarsa da komai a bisa an kuɗe faɗa in kuna nufin ana tabbatar da allantakar sai kuke iya ga sannan ne kuka zama Allah ba ba sai aka haka kuke faɗa ba wani hadisin ma ba a cikin ɓacewar ba ba ba a daidai ba ɓacewar ta tafi daidai da hadisin ba وهم يقولون بالإخلاص والتعليم فأين هذا من هذا؟ حديث أبيك فتاة أما إذا قيل حديث وكما تكتب أبيك فأتكتب حتى من suna gane magana su uku ba za su haɗa wannan da wannan ba za su haɗu ba wannan da shi ne ma'anar hadisin a Allah yana nuna wa cewa idan bayansa zuciya su kuka da tsoron Allah da san Allah da kusantar Allah da ibadoji da na tuntuni to zai zama dukkan fa'ita sun sa yana yin sani don Allah shi ne ma'anar hadisin to ko sa sai a ƙarshen hadisin Allah maɗaukakin sarki shi ko ya faɗi ta goma shi da zai ba wa irin wannan bawa nasa yake wala in sa'alani la u'ti yanna lalle idan har ya roƙe ni ya wallahi ko ne waɗanda Allah yake yuzurru hasanahum yuzurru aymanahum in suka rantsuwa da da Allah to sai Allah ya fitar da su a rantsuwar to wallahi ubangiji zai mana kaza to sai Allah ya abu sai dai ku ne irin su a cikin bayan Allah annabi ibn Anas yana da gaske ana cikin nazar dan uwan rubayya bintin nazar sai daga cikin sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da dan uwan rubayya ta ta karya haƙorin wani abin da wata mata dan uwan matan suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai an yi musu kitabi dan uwanta ana cikin nazar yake wallahi la tuskar saniyatu rubayya wallahi ba za a karya hakorin ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake maka ya ana kitabullah kusa billa Allah ya rubuta sai sallar ta a littafin sa shine kusa saboda haka Allah ya sunna da shi ka karya za a karya amma ka yi rantsuwa to Allah da ikon sa sai su dan uwan wanda aka yi wa laifin sai suka ce sun yaji sun yadda za su karbi biya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi ana cikin madad yace inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la abarra lalle daga cikin bayan Allah akwai waɗanda idan sun yi ainihin rantsuwa dan Allah sai Allah ya fitar da akwai albara ibn azib yana da cikin irin waɗannan ko yaki aka ji sahabbai zai kira su ka ce dan Allah ka zo kai rantsuwa za mu ci lambar saboda in ya rantsu to Allah sai ku isar da zai ku isar da shi ya sa mu Allah ke rubda al'asa akbara madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abara misali za ka ga mutumin da yake birin jiƙa ya yi kula da ɗauke ku ba komai kowa ba amma da zai yi rantsuwa da Allah sai Allah ya kace to wannan mataki ne kowa yake kowa da yake ba in mutum ya kai wannan mataki sai Allah ya kace wala in sa'alani la u'ti yannahu saboda yadda ubangiji ya karfafa magana lalle hakika in ya tambaye ni sai na baki wala in sa'alani la u'izannahu lalle tabbata hakika in ya nemi tsari ba zan tsari sannan Allah ce ba ka rabbi su an shirin ana fa'iluhu ban yi kai kawo ga wani abin da ni ne mai aikata su ba faraddu ni an qabdu nafsi nafsi abdi abdul mu'min faraddu ni an qabdu nafsi abdul mu'min kai kawo na wajen karɓar ran baya na mu'mini ya karahu mauta baya san mutuwa wato jibilla kan ɗan adam da ɗan adam da zai ce ni ina son in mutu ba jibilla ce ta ɗan adam shi yasa shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa sahabbansa man ahabba Allah liqa'a man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa wanda duk yake son haɗuwa da ubangijin sa Allah zai so haɗuwa da shi wanda duk yake son haɗuwa da ubangijin Allah zai so haɗuwa da shi sai Aisha ta ce ya Rasulullah kullu ma nasrahu al-maut ya manzo Allah akin muna son muna son mutuwa ai duk muna son mutuwa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yaya za mu kenan Allah ba zai so kyakkyawar haɗuwa da mu ba Allah ce ba haka ba baya lokacin da ranka ajalin ka yazo mala'iku suka zo karɓar ranka in baya ne mujini sai su yi masa aljihu su nuna masa gidansa da Allah ya saba ya masa na aljanna ranar gobe kiyama idan ya mutu sai ya ji kawai sai ke mutu a wannan lokacin lokacin da mala'iku suka zo karɓar ranka sai a wannan lokaci shi ne a haɗa Allah da ka'a sannan in kafiri ne lokacin da ya zo mutuwa mala'iku zai su nuna masa azabar da aka sami don masa da shi zai da kulami da bala'i iri iri da ke ji baya san mutum Allah ji baya san kayan haɗuwa da shi sai daga nan Aisha sai ta fahimci abin da ake yi suna suna hadisin annabi Musa alaihi salam hadisin da yake cikin sahih Bukhari lokacin da mala'ika ya jiro gidan annabi annabi Musa a tuka ta mutum yake na zo karɓar ranka annabi musa ta ya kwace shi da mali mala'ika ya koma mala'ikan mutuwa ya koma ya ce wa ubangiji ga shi abin da ya faru wasu kan ɗararru suka ce hadisin ƙarya ne ya za a mai musa yana da mala'ika da ke ba a san mutuwa da a ce sun tsaya sun yi fiqhul hadith din suna da fiqh na hadith din ba su faɗi wannan magana magana ta tabbata a cikin sahih bukhari mutum ne kawai ya duro gidan kawai ya ce na sauran amma in ta bai san da ba ita ya duro kawai ya ce ba mu ranka da ta ga ai abin da ya yi ba to amma lokacin da ya koma wajen ubangijinsa Allah ya yi wa annabi Musa ya yi cewa idan rayuwa take so ɗora hannunka a kan gadon bayan abin nan a bijimin sa iya adadin gashin da kafin hannunka ya rufe iya adadin shekarun da na ƙara masa lokacin annabi Musa ya fahimci cewa da gaske mala'ikan ne sai ce a ubangiji shi kenan a ɗora to kaga ba kai ko bai fahimta ba kuma ko ya yi bayan haka haka zai ya Allah ya ce in ka in mutum ya zo kai ta gidanka ne in ka zubar masa da ido ba ni ki tashi bare ya duro ba kuma duro bai ce ba ni ranka an ce ya haɗu ba sai duk ɗan adam ya kira hulmai kamar yadda manzo Allah ya faɗa kamar yadda Allah yake faɗa a nan wa akrahu muta'atahu shi ka gana ta in in tsaka masa rai lokacin da idan bayan Allah zai aika mala'ika in dai bayan ƙwarai ne ubangiji yana yana lokacin mutuwar yayi kuma baya son bayan nan nace zuba ba ko wala budda lahu min ko dole ne a mutu haka dai dole ne haka za a tafi فقد ذكر في هذا الحديث أن التقرب إلى الله تعالى على درجتين أنا أولا حديث يا أبا تسوى كسنتا زوى بألا متاكدون إهداء ما متاكدون كسنتا متاكدون التقرب إليه بالفرائض كسنتا زوى بألا تهني رأيك فترلوه والثانية متاكدون به هي التقرب إلى الله بالنوافل كسنتا زوى بألا تهني رأيك تنافل فيه بعد أداء الفرائض بايا مسلم يا دار فرلا waɗannan matakai guda biyu su suke kasa mutane guda biyu suke kasa mutane zuwa ashabul yamin da kuma asabiqun asabiqun kamar yadda za mu yi bayani insha Allah a darasin mu na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in الله الرحمن الرحيم akwai kamar ya ko kuma a jikin ya ce a Qur'an NCD تشريعات القرآن الإسلامية هنا سمعت موقفين أقوام مسلمين سوى الغوبي سيدي يستيقظ الوصول ويستيقظ صوتي متى كل ذلك بدا سوى الوصية الكبرى akwai bidiyo akwai audio akwai mai hoto akwai kuma mai sauki da su faɗi da inda za a samu ba sai a riya da ƙur'an ne a riya da ƙur'an to in kuma ba wani jihar ka kuma ban shi kuma ina za su samu ina nufin a kano a ina za a samu a kano a kaduna a ina za a samu ko kuma sai an yi ta kuma da yana ya zama tsara a garma da yaki wannan yake nuna gaskiyar maganar cewa ɗan ƙur'aniyin ko ɗan tafi ne sun samu asali tun lokacin su habbai ni da abin da na sani sun samu asali ne daga Pakistan Pakistan ko India kuna so insha Allah ya tafi ne zuwa na kan karkata muku kaɗan ya halatta a sauke alkur'ani idan za a shiga sabon gida bai zo a sunna ba mene ne ya kalin dunkule hannu a cikin sallah yana nufin azumi wato in za a tashi daga daga sujjada ko wanda ya tabbata a hadisi ya tabbata a cikin hadisin anas ya tsirabi mai kyau yana cikin muslim a yana cikin almaida min aiki na tabarani wato wannan ya tabbata yin sa sunna ne dan wani mutum bai yi shi na wannan bai tafi komai sallar sa ba an gane ko akwai wasu mukamai a addini irin su gauci da kuɗi da wanda mun sha magana a kansa mun sha faɗa mun sha magana a kan gauci da kuɗi da waye wani yin sunan su kawai sunan mutum wani mumini ne sai Allah wali mun sha akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai asbabu tabi'ina akwai ala'imma abin nan da ake yi al-majmu'un ala hakan sai wani misali zauki zauki din nan karanta abin da aka faɗa a game da matsayin zauki yake ne sai da sifofi ne na Allah sifofi ne na Allah wanda su ne komai na halittu duk abin da suke samu da zuwa duniya gaba ɗaya ke zuwa ta hannun shi ne zauki kuma guda ɗaya ake samu a kowane zamani kowane zamani da zauki duk abin da Allah zai yi bazin da shi ke ta ofishin shi yake yi wa ya sa jan fadin wani da tura ingila ne da yanzu nan kasar yadda da kyan jiki akwai littafin sa religion and political culture in kano to a ciki da yanzu da sun gaiki ya rasa mai zai ba shi ko ce deputy of god saboda saboda abin da ya gani a cikin da tattafan na sufar ko gauki din sai gaba a yadda zai fassara gauki da turanci sai da wannan jumla saboda haka babu wannan babu wannan wannan shirka ce babu ita musulunci don Allah albani ya yi littattafai a kan aƙida da kuma a kan tarihi abin da yake da shi kawai sai dai aiki da yawa wasu littattafan aƙida kamar littafin sahih al-aqida ta wasiya na ibn abd al-izz al-hanafi ibn abd al-izz al-hanafi sai littafin sahih al-aqida sahawiyya albani ya mutu takali haka nan yayi sharhin sa a cikin wannan kankanin littafin haka sharhin sahawiyya din da sharhin sarki na tahawiyya ɗin ba ita tahawiyya ɗin shi ma albabi ya yi sarki ta sun kuma kamar kitabun sunna na ibn abi asim al-sirjani albani ya yi maka aiki to irin wannan akwai shi kan tarihi kuma kan yin tarihi haka daga kola sa'o abin da ya kasa a albani zai da musulmai a wannan jami'i tana da zai abin da ya kan fara yi na aiki a kan sira سورة النبي صلى الله عليه وسلم في ابن كثير فيما كان تقرن وتقول لا ما تقدر الدنيا أكبر kan aikin da ya amma ba ya kada wasu abin nan kamar kuskatun dajjal da kuma kuskatun mutum dajjal da kuma abin nan hadisin isra'il annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan duk yana da su الله من أجل خلقي وزام ذات ويا ما من المتكف اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأسرارنا وقواتنا ما أعطيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم ولا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك